في كتاب الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masjidus siddiq a wannan anguwa ta zarya domin ci gaba da karatun littafinmu wanda malam muhammad bin abdulwahab ya wallafa allah ubangiji ya ji kan malam da rahama a yau muna bakwai ga watan da thaniya hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 a wanda ya daidai ga takwas ga watan shabi miladiyar isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta da hudu a yau idan ba manta ba wannan shine darasinmu na goma sha takwas a cikin wannan littafi za mu tashi inda malam yake gaya mana nau'ika na ibada shine yake ce mana wa za mu tashi inda malam yake ba mu dalili na tsoro ya ce wa dalilin hau dalili na tsoro shi ne faɗar Allah maɗaukakin sarki da yake cewa fala ta fafuhu wa fafuni in kuntum mu'mini ba da yake cewa dalilin tsoro shi ne faɗar Allah maɗaukakin sarki kada ku ji tsoronsu ni kaɗai ne ya kamata ku ji tsoro na in kuntum mu'mini inda kun kasance kuna masu imani al'imam ibn abdulbar ya fitar da hadisi a cikin littafin shi al-istiabu fi ma'rifatil ashab da al'imamu Ahmad a cikin musnadkin shi da al'imamu Darami da al'imamu Tabarani sun fitar da hadisi daga Ibn Abbas yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa a wata rana wata ƙabila da ake ce ma Banu Sa'ad wannan ƙabila sun tura wani jakadansu zuwa wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da suka tura wannan jakadan da ake ce mashi Bimamu bin Sa'laba suka tura shi da ya je wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Dimamu bin Salaba da ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah yana tare da sahabban shi sai ya zo saman dokin shi ya kulle dokin shi akan shishinya ta masallaci. Sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna kallon wannan Ubangidan na Banu Sa'ad. ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tardo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kurato sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda suke zamne da ya zo sai ya ce ayyukum ibnu abdul muttalib ya ce cikin kuwa ne ne ake ce ma dan gina abdul muttalib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne dan gina abdul muttalib qala muhammad ya ce kai ne ake ce ma muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabbas ni ne ake ce ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wannan ubangidan da suka turo Imam bin Sa'laba sai yake cewa ibn Abdul Muttalib yace ya kai dan gidan Abdul Muttalib yace inni sa'iluka wa mughlisun alayka fil mas'ala fala tajidanna fi nafsik yace to zan ma wasu tambayoyi amma tambayoyin nan kuma zaka ji su da tsauri amma ina sa ran kakka samu wata damuwa a ranka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi la ajidu fi nafsi sal amma badalak yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi ai bazan ji komi a raina ba kawai ka tambayi abin da yake a ranka ka tambayi abin da yayi maka shine ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi anshuduka billah ilahaka wa ilahi man kana qablaka yace ina haɗa ka da Allahnka ubangijinka da ubangijin wa'anda suka gabace ka wa ilahi man huwa ka'inun ba'dak yace ina haɗa ka da Allahn da shine shi ne mahalicin duk wata halitta da za a samu bayan ka ya ce wa manzan Allah Allahu amaraka an na'budahu wahdahu la nushrika bihi shay'an wa an nahla'a hadhihi al-awthan allati kana aba'una ya'buduna ma'a yace yanzu Allah shine ya turo ka yace mu bauta mai shi kadai sannan wa'annan gumakan da muka tardo uwayenmu da kakanninmu suna bauta ma mu yi watsu da su mu hasa bauta musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi tabbas Allah madaukakin sarki shine ya aiko ni sannan ya ƙara tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaye ya ce mushi ina hada ka da Allahnka Allah madaukakin sarki shine ya ce mu yi wa'annan sallolin guda biyar ga yini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi Allah madaukakin sarki shine ya turo ni kuma ya ce ku yi wa'annan sallolin hawa yau bai tsaya daidai nan ba ya ƙara tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara zaro fara'id ya tambayi zakka kamar yadda ya tambayi sallah ya tambayi azumi ya tambayi haji duka shara'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su duka ya tambaye su hatta iza fara lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ida mishi bayani sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan ubangidan da suka turo da mamu sa'laba sai yake cewa na shaida cewa Allah madaukakin sarki ba wanda ya kamata a bauta ma da gaskiya sai shi kuma na shaida cewa lalle muhammadu manzon Allah ne wa sau'addi hadhihi al-fara'id yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanga farlolin da ka zana mini zan yi su sannan kuma duk abin da ka hana ni zan na haida yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bazan ƙara ba kuma bazan rage ba sannan sai ya juya sahabban manzo Allah suna kallon shi ya koma a wurin mutanen shi a lokacin da ya koma a wurin mutanen shi dama tura ya suka yi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya samo wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo mutanen sun tattaru suna jiran me yazo da shi farkon abin da ya ga fara gaya musu sai ce musu duk satillatu wal uzza yace dir da Allah wadai da lata da uzza wannan wasu gumakai ne da laraba suke bauta ma shikenan sai suka ce mishi ya dimam ya kai dimam suke ce mishi ittaqil bars ittaqil juzam ittaqil junun suke ce mishi ka ji tsoron kuturta ka ji tsoron ƙizbi ka ji tsoron haukan da zai same ka idan ka bar wa'anga allolin da muke bauta ma ya ce musu wailakum ya ce musu kai canku innahuma wallahi mata durrani wa matan fa'an ya ce ai da lata da uzza ba su iya cutarwa kuma ba su iya amfanar da mutum yake cewa wa inna allaha qad ba'asa rasulan Allah madaukakin sarki ya turo muku da wani manzo wa anzala alaihi kitaban Allah ya turo mishi wani littafi istanqadakum bihi mimma kuntum fi Allah madaukakin sarki zai cece ku daga abin da kuka kasance kuna bauta mana gumaka yace wa inni ushhidu wa inni ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace daga yau ina mai shaida muku cewa ni na yi imani da Allah kuma na shaida cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace wa qad ji'tukum min indihi bima amurukum bihi wa anhaakum an na zo muku daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga abin da zan hana ku kuma daga abin da zan umarce ku fa wallahi ibnu abbas yake cewa wannan mutumin dama kama a ce sarki ne ko a ce wani mai gari ne aka tura wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo sai ya dawo da imani bayan duk sun gama tsoratar da shi ibnu abbas yake cewa mutanen da suka kewaye shi tsakanin maza da mata marece bai yi ba dukkan su sai da suka musulunta فما سمعنا بواكد قط أفضل من إمام بن سعلبة ابن عباس yake cewa babu wani mutum da ya taba zuwa daga wani gari wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi wannan bawa Allah da ake cewa Imam bin Sa'laba ba dan komai ba saboda ya zo ya koma da imani kuma sannan lokacin da mutanen shi suke tsorata shi da cututtuka da bala'i da hauka a lokacin ya samu ƙarfin guwa cewa yadda bi idanunsu ya ce musu wailaku ya ce musu kaitanku wannan hadisin yana nuna mana cewa a duk lokacin da tsoron allah maɗaukakin sarki ya ratsa zuciya to babu wani abu da zai zanki mata barazana babu wani abu da zai zanki mata fargaba babu wani abu da zai zanki tayar mata da hankali in dai ba abu ne wanda ya shahi Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutanen lokacin da suka tura shi za su iya kashe shi za su iya hallaka shi amma duk da haka saboda imani ya rige ya ratsa wannan zuciyar tashi ya kalle su yace tir da lata tir da uzza kuma kai canku da abin da kuke bauta ma wannan yana nuna mana cewa idan tsoron Allah ya kama zuciya to babu wani abu wanda zai iya sa ta ta yi fargaba ko wani abu da zai iya sanya ta ta bar musuluncinta ta yi watsi da musuluncinta a shi alkhawf a yare na larabci malamai da dama sun yi ta'arifin shi sun gaya mana menene ake ce matsoro kamar al-imam al-asfahani a cikin littafin shi al-mufradatu fi gharib al-qur'an haka kuma al'imamul munawi a cikin littafin shi a taukifu ala muhimmatun ta'arif haka al'imamul ghazali a cikin littafin shi ihya'u ulumuddin haka shekul islam ibn taimiyya shi ma da shi da ibn al-qayyim al-jawziya sun ba mu labarin cewa menene ake ce matsoro a addinin musulunci amma idan ka ɗauka cewa dukkanin abubuwan da suka kawo abu ne wanda yana juyawa kan magana guda idan ka ɗauka al'imamul munawi yake cewa alkhawfu tawakko makruhin aufawatu mahabubin yake cewa tsoro shine mutum ya zanki tunanin akwai wani abin da zai iya samun shi wanda wannan abin yana iya cutar da shi ko ko mutum ya zanki tunanin wani abin da yake so yana iya kubce mashi wannan shine ake ce tsoro kamar yadda al'imamul munawi ya kawo a cikin littafin shi a taufiq hakan kuma ya tabbata a cikin magana Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba bayan Allah nagari suna suna kwadayin rahama Allah madaukakin sarki wa yakhafuna adabahu kuma haka suna tsoron azabar Allah madaukakin sarki haka Allah yake cewa wa kaifa akhafu ma ashraktum taqaqani zan tsoraci abinda ku kuke wa kaifa akhafu ma ashraktum takaka ne zan ji tsoron abinda ku kuke yi ma shirka wala takhafuna annakum ashraktum billah ku ko alhali ba ku tsoron cewa kun yi ma Allah madaukakin sarki shirka fa ayyul fariqan ma lam yunzil bihi alaikum sultanan abinda Allah bai sarkar da wani dalili hujja mai karfi akan shi ba فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون دني دكو وانيني يهي سام النسوة يهي سام أمنتي إن دي حقو كسنتي kun san abin da kuke yi wannan shine ake ce ma tsoro a yare na larabci kuma haka malaman shari'a sun bayyana mana cewa shi tsoro kamar yadda al-imamul ghazali yake cewa ibaratun an ta'allumil qalb wa ihtiraqihi bi sababi tawaqqi makruhin fil istiqbal shi tsoro shine abin da zai sa zuciya ta kuna ko ko zuciya ta raunana akan tana tunanin wani abu wanda ba zai daɗi ba zai same ta a nan gaba shine abin da ake ce ma tsoro a wajen malaman addinin musulunci idan muka ɗauka kuma idan aka ce kalmar alkhawf tana zuwa alqur'ani da ma'anoni daban-daban tana zuwa da da ma'ana kaman guda biyar haka ma'ana ta farko tana zuwa da bi ma'anar qatl wal hazima tana zuwa da kashewa ko ko kai farmaki a lokacin da Allah yake ba mu labari a cikin suratul nisa Allah yake cewa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi idan wani al'amari na tsoro ko na fargaba ko na farmaki ya zo musu a za'u bihi za su zanki yayata wannan abin haka idan aka ce alhauf a yare na larabci yana zuwa da ma'ana ta alharbu wal ana nihin da shi yaƙi Allah yake cewa fa idza dhahaba al-khawf salaqukum bi alsinatin hidadin a khawf a cikin wannan ayar ta zo ne tana nihin cewa yaƙi a lokacin da yaƙi yadda yi salaqukum bi alsinatin hidadin haka ma'ana ta uku da alhaufu yake zuwa da ita a yare na larabci shine ilimi shine ilimi da masaniya kan abu Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratul baqara yake cewa illa an yakhafa Allah yuqima hududallah sai dai in sun san cewa ba za su iya tseda dokokin Allah ba wannan alkhawf yana zuwa da wannan ma'anai ma'ana ta biyar da alkhawfu yake zuwa da ita shine bi ma'ana annaqsu shine ragi Allah madaukakin sarki a cikin suratul nahl yana ba mu labari yake cewa aw ya'khudhuhum ala takhawufin ko ko dai Allah madaukakin sarki ya kama su da ragewa alkhamis ma'ana ta biyar da alkhawfu yake zuwa da ita shine ar-ru'b wal khashya shine abin da zamu yi magana da shi aka anan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin irin wannan tsoron wanda yake da alaka da Allah madaukakin sarki a cikin suratul sajada Allah yake cewa ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an bayan Allah su ne wanda suke roƙon Allah madaukakin sarki khawfan suna tsoron azabar da ke akwai wajen Allah madaukakin sarki wa tama'an haka kuma suna kwaɗayin abin da ke akwai wajen Allah madaukakin sarki na tagomashi na falala ga wa'anda suka kiyaye dokokin shi Allah ya ce mimma razaqnahum yunfiqun daga cikin abin da muka arzuta su yunfiqun Allah ya ce suna ciyarwa suna badawa malamai a kalkashin wannan dalilin da malam ya kawo na tsoro sun kasha tsoro kashi hudu zuwa kashi biyar kaso na farko shine alkhawfu min Allah bawa ya ji tsoron Allah madaukakin sarki tsoron da za ya sashi ya bauta ma Allah kamar yadda Allah ya ce a bauta mashi tsoron da zai sa bawa ya kaskantar da kanshi gaban Allah maɗaukakin sarki yana mai tuno girman Allah maɗaukakin sarki yana mai tuna kwarjini na Allah maɗaukakin sarki wannan shine kaso na farko da malamai suka zana shine alkhawfu min Allah bawa ya zan jin cewa babu wani mutum da ya kamata babu wani abu da ya kamata ji tsoro kamar Allah maɗaukakin sarki saboda duk wani abu da za ka yi tsoro iya bakin shi a nan duniya haka mutane annabi musa suka ce ma fir'aun duk abin da za ka yi mana abu ne wanda bikin shi nan duniya haka malamai suke cewa alkhawfu min Allah shine tsoron da bawa zai zan tuna haduwar shi da Allah madaukakin sarki babu wani tsoro da ya kamata a ce bawa yana ji kamar lokacin da zai zan tuna haduwar shi da Allah madaukakin sarki a kalkashin haka Allah ya bamu labari a cikin suratu Ali Imran Allah yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Allah yake cewa kada ku ji tsoron su ni kaɗai ne ya kamata ku ji tsorona in dai kun kasance ku masu imani ne a wata ayar Allah yake cewa fala takhshawun nas Allah ce kada ku ji tsoron mutane wa khshawni Allah ce ni ne ya kamata ku ji tsorona in kuntum iyyahu ta'budun in dai mun kasance Allah shi kaɗai muke bauta ma Allah madaukakin sarki yace shi ne ya kamata a ce mun ji tsoron shi wannan tsoro na Allah madaukakin sarki yana da rasta guda biyu reshe na harko abinda ya zama wajibi abinda ya zama wajibi shine bawa ya hana kanshi saba ma Allah madaukakin sarki duk wata kabira duk wani zunubi da aka ce Allah madaukakin sarki ya hana bawa ya yi kokarin ya kange kanshi daga wannan abin wanda yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana na bauta shine hada shi da wani a wajen bauta kenan idan mutum yana jin tsoron Allah maɗaukakin sarki idan dai mutum ya yarda cewa zai haɗu da ubangijin shi maɗaukakin sarki to bai kamata a ce ya haɗa wani da Allah ba a wajen bauta reshe na bi shine abin da ake so mutum ya zabarar da kanshi wurin yin shi shine mutum ya zanƙi yin ɗa'a mutum ya zanƙi yin abubuwa na nafula mutum ya zanƙi yin azumi mutum ya zan ba da zakka sannan mutum ya zan na fulfuli na sallah mutum ya zan yawaita ambatan ubangijin shi ba don komi ba saboda ya ƙara samun kusanci a wajen ubangijin shi ya ƙara samun kusanci a wajen Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki kamar dai kana ganin shi idan kuma baka ganin shi to shi Allah madaukakin sarki yana ganin ka shi tsoro wanda ya danganta ga Allah madaukakin sarki shine irin wannan tsoron bawa ya zan itina haduwar shi da Allah madaukakin sarki a kalkashin haka sai yayi abin da Allah madaukakin sarki yace ayi ya bar abin da Allah madaukakin sarki yace a bari sannan ya ƙara da wasu nafulfuli ya ƙara da wasu abubuwa wanda ba wajibi ba ne ba don kuma ba saboda ya ƙara samun kusanci a wajen Allah maɗaukakin sarki tsoro yana kasancewa ibada tana yiwa mu yi mamaki mu yassa malam ya zana mana cewa yana daga cikin nau'ika na ibada shine bawa ya ji tsoro tsoro yana kasancewa ibada ne tsoronka da Allah ka maɗaukakin sarki ibada ce Allah maɗaukakin sarki ya tanada ma lada ya tanada maka tukuci mai tsoka idan dai za ka yi tsoro don shi shi ne mala yake ce mana tsoro yana kasancewa ibada ne a lokacin da bawa yake tuna radda zai yi tsaye gaban ubangijin shi maɗaukakin sarki wannan ibada ce bawa yake a duk lokacin da mutum ke tuna cewa zai haɗu gaban Allah maɗaukakin sarki Allah mai tambayoyi akan abubuwa da ni'ima da Allah ya mishi Allah ya mishi tambayoyi da ya zo duniya wa ya bauta ma da ya zo duniya ƙaƙa ya yi bauta ya yi bautan nan yadda Allah ya ce ai koko ya yi ta ne yadda shi ya ga dama to a duk lokacin da bawa yake da wannan tsoron wannan bawan yana cikin ibada Allah maɗaukakin sarki yana rubuta mishi lada sannan tsoro yana kasancewa ibada ce a lokacin da bawa yake tuna narko na azaba da narko na raɗaɗi da Allah maɗaukakin sarki ya tana dama wa'anda ba su tsaya ba daidai kan abubuwan da ya hana su a lokacin da bawa yake tuna haɗuwar shi da Allah maɗaukakin sarki yana cikin ibada a lokacin da bawa ya kange kan shi daga yin wani abu wanda ya saba ma Allah maɗaukakin sarki shi ma yana cikin ibada duk abin da ka bari don Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce kar a shagiya Allah maɗaukakin sarki ya ce kar a yi tata kar a yi gulma sai mutum ya yi ƙoƙari ya bar wannan abin saboda yana tsoron haɗuwar shi da Allah to wannan mutumin tabbas ko yana cikin ibada wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi shi in yi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi kar yayi zina yake tambayar manzo manzo Allah yake tambayar shi idan da za a yi da kanwarka ko da ma'aifiyarka ko da ƴan uwarka zaka ji dadi manzo yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai haka ne shi ko da yau ya bar zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya samu lada sai sahabbai suke mamaki suke tambaye shi yanzu ɗayanmu ya je ya tardo iyalin shi ya biya bukatar shi amma kuma yana da lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu idan da zai sa wannan bukatar tashi a wurin da ba Allah ya ce a sa ta a nan ba zai samu zunubi haka idan ya yi haƙuri ya sanya ta inda Allah maɗaukakin sarki ya ce a sanya ta a nan ma zai samu lada ashe bawa yana cikin ibada lokacin da yake tuna haɗuwar shi da Allah yana cikin ibada lokacin da yake tsoron narko na azaba da Allah maɗaukakin sarki ya dana dama wa'anda suke kangarewa akan inda ya ce a tsaya da abin da ya ce a yi Allah maɗaukakin sarki ya haɗa tsakanin wannan sai yake ba mu labari a cikin suratu Ibrahim Allah maɗaukakin sarki yake cewa zalika liman khafa maqami wa khafa wa'i Allah maɗaukakin sarki yake cewa wannan ya tabbata ne ga wanda ya ji tsoron haɗuwa da ni wa khafa wa'i kuma sannan ya ji tsoron narko na azaba da Allah maɗaukakin sarki ya tana dama masu saba mashi kai tsaye sai Allah ya kawo sakamako duk mutumin da yake tana haɗuwar shi da Allah duk mutumin da yake barin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a bari ba don komi ba saboda yana tuna narko na azaba Allah ya ce wa liman khafa maqama rabbihi jannata Allah madaukakin sarki ya ce duk mutumin da ya shi tsoron haduwa da ubangijin shi ya shi tsoron narko da Allah madaukakin sarki ya tanada na azaba ga masu kangare ma'ayoyin shi Allah madaukakin sarki ya ce yana da aljannatayya guda biyu mujahid da wasu malaman tafsiri suke cewa huwa ar-rajulu yahummu bil ma'siyah fayadhkuru maqamahu bayna yadi Allah fayatrukuha khawfan min Allah mujahid yake cewa wannan mutumin wanda Allah ya ba mu labari yake cewa yana da aljannatayya guda biyu shine mutumin da ya tuna haduwar shi da Allah madaukakin sarki sannan kuma ya tuna narkon azaba da Allah madaukakin sarki ya tanada suka ce shine mutumin da ya tashi zai yi wani zunubi ya tashi zai yi wata aika aika wadda Allah ya hana sai ya tuna cewa koda ya boye ma mutane to Allah maɗaukakin sarki zai tsayu a gaban Allah ya ba da labari a kan wannan abin da ya yi sai ya bar wannan abin don Allah maɗaukakin sarki shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari yake cewa wannan mutumin yana da aljannatayya guda biyu aljanna ta farko shine tsoron haduwar shi da ubangiji aljanna ta bi shine kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki haka al-Imam Tirmidhi karkashin wannan aya yake cewa jannatul li khawfihi min rabbih Allah madaukakin sarki ya tanada mishi aljanna ta farko saboda ya ji tsoron ubangijin shi wa jannatul li tarkihi shahwa Allah madaukakin sarki ya tanada mishi aljanna ta biyu saboda ya bar abin da ran shi yake so ba don komai ba saboda Allah maɗaukakin sarki ne ya hana wannan haka Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari yake cewa wa amma man khafa maqama rabbihi amma duk mutumin da ya ji tsoron haɗuwar shi da ubangijin shi a ranar tashin alkiyama wa nahal nafsa anil hawa ya hana ran shi akan abun da take so na san zuciya fa innal jannata hiya al ma'wa Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan tsoron da yake yi na wa'anga abubuwan guda biyu ibada ce a ƙarƙashin wannan ibada fa innal jannata hiya ma'awa Allah maɗaukakin sarki zai dana dama masu irin wannan tsoron aljanna Allah ce aljanna ita ce makomarsu ibnu kasir a ƙarƙashin wannan aya yake cewa ai shine bawan da ya ji tsoron haɗuwa tsakanin shi da Allah maɗaukakin sarki sannan ya yi tsoron hukuncin da Allah maɗaukakin sarki zai mishi idan ya saba abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ibnu kasir yake cewa na hannarsa an hawaha ya hana ran shi ta more ya hana ran shi ta ci haram ya hana ran shi ta saba ma Allah saboda yana tsoron haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki ibnu kasir kasira ce fa innal jannata hiya al-ma'wa ay aljanna hiya mutaqallabuhu wa masiruhu wa marji'uhu yace aljanna ita ce makomashi ita ce gidan da zai zanki wata yawa a ciki yana jin tsoron Allah madaukakin sarki ba dan komi ba saboda bawa ana so ya zanki tuna tsoro na haɗuwa na amsar da zai ba Allah maɗaukakin sarki idan sun haɗu gobe alkiyama wannan kaso na biyu shine bawa ya ji tsoro na narko na azaba da zai tardo a lokacin da ya ƙi tsayawa a kan dokokin Allah maɗaukakin sarki a lokacin da bawa yake wannan tsoron to lokacin yana cikin ibada Allah maɗaukakin sarki zai sakanka mushi da aljanna shi yasa Allah ya ce fala ta khafuhu Allah ya ce kada ku ji tsoron su saboda su wa'anda zaka ji tsoro ba su da wuta ba su da aljanna Allah ya ce wa khafuni in kuntum mu'minin Allah ya ce ni ne za ku ji tsoro saboda ni nake da wuta kuma haka ni nake da aljanna jannatayya hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba khataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba wata khutba wadda ban taba jin irin ta ba tunda nake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake ce ma sahabban shi law ta'lamuna ma a'lam manzon Allah yace da kun san abun da na sani la dhahaktum qalilan wa la bakaytum kaseeran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da kun yi dariya kadan sannan da kun yi kuka da yawa Anas bin Malik yake ba mu labari yake cewa fa ghatta ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin ya ce sahabban manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam sai suka kare huskokinsu da rawannukansu suna kuka ana jin haniniya ana jin kururuwa ta wannan kukan nasu ba don komi ba saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki da yake cikin ransu bawa a lokacin da yake tsoron Allah maɗaukakin sarki yana cikin ibada ibadar da za ta kai shi aljanna a gobe ranar tashin alkiyama sannan al'imamu anas bin malik yake cewa manzo Allah ya yi wannan kutuba ba don kuma ba saboda ya tuna ma mutane cewa su zan ituna ranar da za su haɗuwa da ubangijinsu ba don kuma ba saboda su ji tsoron Allah wannan shine ake ce ma tsoro na ibada haka Anas bin Malik haka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abi bin Hatim da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa babu wani daga cikin ku ba ce sai yayi tsaya ba da shi da Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama babu wani shamaki a tsakaninsu Allah madaukakin sarki zai tsayu da shi da bawan shi a ranar tashin alkiyama ba tare da ba tare da wani rido ba ba tare da wani shamaki ba bawa zai duba hannun shi na dama baya ganin komi sai abin da aikata bawa zai duba hannun shi na hagun baya ganin komi sai abubuwan da bawa ya aikata na alkhairi ko abubuwan da bawa ya aikata na sharri Allah ubangiji ya tsare mu wannan tsoron a lokacin da bawa yake tuna cewa zai haɗu tsakanin shi da ubangijin shi babu wani kyalle babu wani shamaki Allah zai mai tambaya ɗaya bayan ɗaya akan bauta Allah zai mai tambaya ɗaya bayan ɗaya akan ni'imomin da aka mishi a lokacin da bawa yake tuna wannan tsoron to Allah madaukakin sarki zai ce bawa na ya tuna ya ji tsoro na tun bu haɗu ba Allah madaukakin sarki sai ya yahe idan ya ga dama Allah madaukakin sarki ya sa bawa a gidan aljanna Allah ubangiji ya sanya mu a cikin masu tsoron shi haka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana zana wasu mutane guda bakwai yana cewa Allah maɗaukakin sarki zai sa wa'annan mutanen guda bakwai a cikin ƙalƙashin innuwar shi ranar tashin alkiyama ranar da babu wata innuwa sai wannan innuwar a cikin mutanen guda bakwai wanda manzansa Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana shine yake cewa wa rajulun da wani mutum da atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah rabbal alamin da wani mutum wanda wata mata mai kyau wata mata mai matsayi za ta neme shi su yi alfasha ya ce mata ni ina tsoron Allah maɗaukakin sarki wannan abin da ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ibada ce a kanta Allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada a ranar tashin alkiyama kuma Allah zai sa shi innuwar da babu wata innuwa sai wannan innuwar a cikin mutane na bakwai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana wa rajulun zakara Allah khaliyan da wani mutum wanda yana cikin ɗakin shi ko da wani mutum wanda yana wani wuri zamna shi kadai sai ya tuna Allah madaukakin sarki fa fadat aina idanun shi suka kwaranyo da kuka yake kuka ba dan komai ba saboda ya tuna haduwar shi da Allah madaukakin sarki to wannan tuna ubangijin da yayi ibada ce Allah maɗaukakin sarki zai ba shi aljanna kuma zai sanya shi a cikin innuwa ranar da babu wata innuwa sai wannan innuwa shi yasa mana yake ce maka wal khawf da tsoro dan ya nuna ma cewa tsoron Allah maɗaukakin sarki yana cikin ibada ibada ce wanda idan bawa ya rike ta to za ta kai shi ranar tashin alkiyama wannan tsoron za ya kai shi a cikin aljanna haka ibnu abi shayba ya hakaito wata riwaya a cikin littafin shi al-musannaf daga abi salih yake cewa lamma qadima ahlul yaman fi zamani abi bakr fa sami'u al-qur'ana ja'alu yabkun ibnu abi shayba ya fitar da asar a cikin musannaf kin shi na daga abu salih yake cewa lokacin da mutanen yaman suka zo waje suka zo lokacin abubakar radiyallahu anhu lokacin abubakar shine khalifa na musulmi a lokacin da suka tardo shi sai aka karanta ƙur'ani sai suka yi kuka sai abubakar ya ce musu haka da kunna sun makasa tilkulu abubakar da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa haka muka kasance mu ma sannan zukatanmu suka ƙyanƙashe kadiba sayid na abubakar duk matsayin shi a wajen Allah duk matsayin shi a wurin mutane amma yana cewa zuciya shi ta ƙyanƙashe saboda ya ga wani yana kuka ya tuna Allah maɗaukakin sarki ashe yan uwa musulmi tuna Ubangiji da tsoron Ubangiji tun ba a haɗu da shi ba wannan ibada ce wadda idan bawa ya riƙe ta babu inda za ka kashe sai a gidan aljanna haka abu nu'aym ya fitar da asar a cikin littafin shi alhiliya daga ibrahimu littaimi yake cewa ya tardo mutum sattin a cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ɗan ƙaraminsu shine alharis bin suwaidin ya tardo shi yana karanta alkur'ani yana karanta iza zilzilatil ardu zilzalaha lokacin da aka girgiza ƙasa ko ko lokacin da ƙasa ta yi girgiza girgizarta sai da yazo inda Allah madaukakin sarki yake cewa faman ya'mal misqala zarratin khairan yara duk wanda yayi aiki daidai da ƙwayar zarra to a ranar tashin alkiyama zai ga wannan aikin al-haris bin suwaid yayi kuka yayi kuka yake cewa inna hadal ihsa shadidun yake cewa lalle wannan ƙidaddigai wannan ƙidayen yake cewa ta yi rauni haka bayan Allah suke tuna haɗuwarsu da Allah maɗaukakin sarki suna hoshewa da kuka a abubakar da Allah ta ƙara tabbata a gare shi a wata rana yake cewa da ma a ce ya kasance itaciya ce sassaƙa shi ake ana zuwa ana amfani da shi ya ce wallah ya heye mushi alkhairi da ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki saboda bai san ba amsar da zai ba Allah maɗaukakin sarki irin wannan tsoron shi ne Allah maɗaukakin sarki yake so daga bawan shi idan dai bawa yana tsoron Allah maɗaukakin sarki to zai kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki sannan zai yi wasu abubuwa wanda za su kusantar da shi daga Allah maɗaukakin sarki wanda za su sa ya samu rabauta a rayuwar shi ta duniya da ta lahira haka abu nu'aym ya fitar da asar a cikin alhilya yake cewa yake cewa ya fitar da asar da a cikin littafin shi alhilya daga ka'ab yake cewa da in yi kuka da tsoron Allah yace ya heye mishi da a ce ya ba da sadakar zinari daidai gwalgwajen nauyin shi yake cewa ya yi kuka saboda tsoron Allah ya heye mai daɗi da a ce ya hau sikeli daidai nauyin shi ya ba da zinari daidai wannan nauyin nashi saboda hanyar Allah ta ci gaba yake cewa ya yi kuka saboda tsoron Allah ya heye mishi daɗi ya heye mishi lada sannan ya ce ya rantse da Allah da yake ran shi yake a hannun shi yake cewa babu wani mutum da zai yi kuka wata hawaye ta sabka daga cikin idanun mutum saboda tuna Allah saboda tuna tsoron Allah yake cewa wannan kwakai ba wuta ba za ta same ta ba yace duk mutumin da zai zuba da hawaye yayi kuka kukan nan ya dasa hawaye ya dasa saboda tuna Allah yake cewa wannan mutumin babu yadda za Allah madaukakin sarki ya kone shi yace idan dai kuma kaga Allah ya kona shi to sai dai in ruwan da ya sauko daga sama yana iya tashi bayan ya sauka ƙasa ya tashi ya koma sama ya ce to kuma kasan wannan abu ne wanda ba zai taɓa faruwa ba duk ruwan da ya sauka a ƙasa ba zai iya tashi ba ya koma sama ya rage ya sauka a ƙasa kenan sai dai wasu su zubo yake cewa to haka duk mutumin da ya kuka Allah maɗaukakin sarki ba zai ƙona fatar shi ba dalilin da wannan hawayen da ya zubar wannan shine nau'i na tsoro wanda Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ake yi mashi sannan wanda suka yi kowa tsoron irin wannan Allah shine mutane masu ilimi sannan manzannin Allah maɗaukakin sarki sannan mala'ikun Allah wa'annan a cikin halittun Allah sun fi kowa tsoron Allah malamai da ɗaliban ilimi ba don komi ba saboda su sun zo makaranta an koya musu wane ne Allah maɗaukakin sarki don haka duk mutumin da ya hika sanin haɗarin abu to ya hika tsoron wannan abu yaro zai iya ɗaukan kunama da maciji ya yi wasa da su amma kai babba da yake kasan wace ce kunama kasan wane ne maciji babu yadda za a karabu inda yake to haka Allah maɗaukakin sarki yake a duk lokacin da bawa ya ƙara ilimi a lokacin da bawa ya ƙara harzikawa a wajen zuwa makaranta ana koya mishi abin da Allah ya ce abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daidai lokacin kuma imanin shi yake ƙara ƙaruwa tsoron Allah shi yake ƙara ƙaruwa wannan shine tsoron Allah na farko wanda ake so bawa ya dan kishin tsoron Allah wannan yana da kyau bawa ya tuna haduwar shi da Allah madaukakin sarki yayi abin da Allah ya ce sannan ya ƙara da wasu nafiloli akwai kuma wani kaso na tsoro wanda ba a so musulmi ya samu kanshi a ciki shine bawa ya sa tsoron Allah madaukakin sarki ya zan kisa bawa ya zan kira ya cewa shi yanzu Allah ma ba zai yahe mishi ba kamar mutumin da zai yi lahi yau ya yi lahi gobe ya yi jibi ya yi gata kullum cin saba ma Allah yake to ba a so bawa ya sa a ran shi cewa Allah madaukakin sarki ba zai gafarta mishi ba ko ko tsoron ya hana shi ya nemi tuban Allah yana ganin duk irin yadda ya yi to Allah madaukakin sarki ba zai yahe mishi ba wannan kalar tsoron ba a so bawa ya yanke tsammani daga rahama Allah duk yadda mutum ya samu kanshi yayi laifi da yadda mutum ya samu kanshi an yi shekaru da yawa 20 goma biyar ana wasu laihika to Allah maɗaukakin sarki bai so tsoron shi kuma ya sa ka yanke kamna daga rahamar shi Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari a cikin surat al-hijr Allah yake cewa man yaqnut min rahmati rabbih wane ne wanda zai zanki yanke kauna daga rahamar ubangijin shi illa dallun sai mutane wa'anda suka bace batattu ne kadai ki yanke kamna daga rahamar Allah maɗaukakin sarki haka annabi yaqub lokacin da ya tura ɗan uwan annabi yusuf yake ce musu ya bani ya zahabu fatahassasu min yusuf wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun yake ce musu ya ku diyana ku je ku samo labarin annabi yusuf wala ta'asu min rauhillah kada ku yanke tsammani daga rahamar Allah madaukakin sarki yake cewa lalle babu mai yanke kauna daga rahamar Allah sai mutane kafirai ba a so bawa saboda yana tsoron Allah ya zan irin cewa shi yanzu babu yadda za a Allah ya karbe shi babu yadda za a ya tuba Allah ya heme shi wannan kalas tsoron ba a so bawa ya samu kanshi a ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tambaye shi wani zunubi lokacin da aka tambaye shi wani zunubi yayi girma shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gwamatsa yi ma Allah shirka da yanke kauna daga rahamar Allah an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce ake ce mishi malka ba'i wa anna zunubai ne wa'anda suka yi kowane zunubi girma yace a shirku billah shine bawa ya zanki hada Allah da wani a wajen bauta wal iyasu min ruh min rauhillah bawa ya zanki raya cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai gafarta mushi ba wal qunutu min rahmatillah bawa yanke tsammani daga rahamar Allah ba so tsoron bawa ya kai shi ga irin wannan matakin na tsoro ana san yadda ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki to ka zo ka tuba ka koma yin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan shine zai sa bawa ya tsira Allah maɗaukakin sarki yake ce mana kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayuna wa'anda suka yi banna akan kawunan su wa'anda suka yi zunubai masu dama la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani kada ku yanke kamna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah maɗaukakin sarki yana yahe zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim Allah maɗaukakin sarki mai rahama ne mai jin kai الإمام البخاري أقلقشن ونن آية يا فتر دعسر دقى جريج أن يعلم المسلم المكي أن ابن عباس يبدأ الله تقارى تبتع أغريس yake cewa anna nasan min ahli shirki kanu qad qatalu fa aksaru wasu mutane wa'anda suka yi shirka a lokacin jahiliya sun kashe rai da dama sun yawaita kashe mutane wa zanau fa aksaru sannan mutane ne wanda sun yi zina sun yawaita yin wannan aikin fa'atau muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa innal ladzi taqulu wa tadahu ilayhi alhasan suke cewa ya kai muhammad wannan abun fa da kake kira akan shi abauta ma Allah shi kadai abu ne mai kyau fa hal tukhbiruna fa hal tukhbiruna shi yanzu kana iya ba mu labari anna lima alimna lima amilna kaffaratun shin yanzu kana iya ba mu labarin cewa mu da muka yi ta kashe mutane mu da muka yi ta zina shin yanzu akwai wata kafara a gare mu shine Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayuna wa'anda suka yi banna wa'anda suka yi zunubai shekaru masu dama kada ku ji tsoron cewa ba na gafarta muku ba Allah madaukakin sarki yace shi mai gafarta zunubai ne mai yane mabayu ne haka al'imamu ahmad a cikin musnadikin shi a ƙalƙashin wannan ayan ya fitar da hadisi daga amr bin abasa yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa za a rajulun ilin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaykhun kabirun yake cewa laddiza ne ya mayyanta yudaddimu ala asallahu yana da wata sanda bai ma iya tsayewa sai da sanda yana da dogara wannan sanda fa qala ya rasulullah wannan lattizan yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya manzon Allah inna li ghadarat inna li ghadarat wa fajarat yake cewa ya manzon Allah ni ina da laihika da dama sannan ina da fazirci na yi fazirci da dama na yi abubuwa wa'anda Allah maɗaukakin sarki duka ya hana su fahal yaghfiru li wannan lattizin ya tambayi manzo Allah yake cewa shin yanzu Allah ya gafarta mini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi alasta tashhadu an la ilaha illa Allah yace manzo Allah ya ce mishi ai dai ka shaida cewa Allah madaukakin sarki shine kada wanda ya cancanta abota mishi wannan lattizin kala bala yace tabbas na shaida cewa haka nan wa ashhadu anna muhammad wa ashhadu annaka rasulullah wannan latizan ya ƙara cewa kuma na shaida cewa lalle kai manzon Allah ne faƙala sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi qad ghufira laka ghadaratuka wa fajaratik qad ghufira laka ghadaratuka wa fajaratik maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi an gafarta maka abubuwan da kai wa'anda Allah madaukakin sarki ya hana a yi duk yawansu Allah maɗaukakin sarki ya yaye ma idan dai ka da cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake bauta ma kuma Muhammadu manzan Allah ne ashe bayan Allah ba a so tsoronka da Allah ya sa ka zan kishin cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai gafarta maka ba bi yawan zunubi Allah maɗaukakin sarki yana so a tuba a zo a nemi gafara shi shi mai gafara ne kamun a haɗu da shi ranar tashin alkiyama idan bawa ya ji tsoro ya tuba to wannan tuba ita ce za ta cece shi a ranar tashin alkiyama amma a duk lokacin da bawa ya ji tsoro yake zaton cewa shi da ya kashe wane shi da ya je wajen bokawa na aka haukata wane shi da ya je wajen bokawa na aka talauta wane yana ganin Allah maɗaukakin sarki ba zai gafarta mishi ba to idan ya mutu da wannan tsoron wannan tsoron ba zai cece shi ba a gaban Allah maɗaukakin sarki tsoro shine tsoron da bawa zai tuba daga daga zunubai ya tuba daga laifukan shi Allah madaukakin sarki da ya gafarta zunubai ne zai gafarta mishi kaso na biyu wanda malamai suka zana shine al-khawfu tabi'i bawa zan kishin tsoro tsoro na dabi'a misali mutumin da zai tsoron tarnatsa karatta ko ko mutumin da zai tsoron duhun dare ko ko mutumin da zai bi wata hanya mai hadari ya ji tsoro a ran shi cewa yana jin fargaba yana jin dardar koko mutum ne yana zamna shi kadai a cikin daki sai ran shi ta zan raya mushi cewa kamar ana bubbuga koha kamar wani yana kiran sunan shi shi ya ji tsoro to wannan tsoro ne na ɗabi'a Allah maɗaukakin sarki ba zai kama bawa da laifi ba domin ya ji irin wannan tsoron ba don komi ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari annabawa ma sun ji irin wannan tsoron annabi Yusuf annabi Musa lokacin da da mutanen fir'aun suka uzura mishi suka kora shi daga garin shi fa kharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najini min alqawmi zalimin sai ya fita daga cikin wannan garin yana mai tsoro yana mai dardar yana cewa ya Allah madaukakin sarki ka tseratar da gani da mutane azzalimai a haka lokacin da Allah madaukakin sarki yake ce mishi kai shiha da sandakka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha janu a lokacin da annabi Musa ya jiha da wannan sandar sai yaga tana rikida kamar macijiya walla mudbiran wa lam yu'aqib sai ya juya baya bai juyo ba yana mai yana mai sanya ruga sai Allah ya kira shi yake ce mishi ya Musa aqbil ya kai Musa ka juyo inni la yakhafu ladayyal mursalun lalle ni Allah madaukakin sarki manzanni ba su jin tsoro a wajena haka lokacin da Allah madaukakin sarki yake zance da shi da Annabi Musa yake cewa qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun yake cewa ya Allah na kashe musu rai na kashe mutum daga cikin su ina jin tsoron ni ma su kashe ni haka Annabi Yaqub shi ma ya ji tsoro lokacin da ƴan uwan shi suka nemi lokacin da ƴan uwan Annabi Yusuf suka nemi a baya su su tai da shi dashi su tai da shi harauta yake ce musu inni la yahzununi ni dai yana ba ni tsoro an ta zahabu bihi yana cutar da ni idan kuka tai da shi wa khafu an yakula huzziyab ina tsoron kelke shi ko ina tsoron zaki ya cinye shi wa antum anhu ghafilun ku kuma kuna gafalallu game da annabi yusuf wannan shine tsoro na ɗabi'a idan bawa ya ji tsoron duhun dare ko ya ji tsoron wata ƙara wadda bai saba ji ba allah maɗaukakin sarki ba zai kama shi da laifi ba saboda annabawa ma sun ji irin wannan tsoron kuma allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani haka manzo allah sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci lokacin da larabawa suka cutar da shi yake cewa laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad yake cewa wallahi an tsoratar da ni a lokacin da nake kira akan hanyar Allah maɗaukakin sarki an ce mushi mahaukaci an ce mushi boka an ce mai ɗan duba babu irin abun da musulman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine manzan Allah yake bara labari yake cewa an tsoratar da shi wannan shi ke nuna mana cewa wannan kaso ne na tsoro Allah maɗaukakin sarki ba zai kama bawa ba saboda ya ji wannan tsoron kaso na uku na tsoro shine alkhawful muharram tsoro wanda shari'a ta hana irin wannan tsoron shari'a bata yarda ba bawa mai imani ya zan ijin irin wannan tsoron shine kamar mutumin da zai bar wani aiki na alkhairi mutumin da zai bar wani shihadi koko mutumin da zai bar hana banna da umarni da abu mai kyau ba don komi ba saboda yana tsoron mutane kamar mutumin da zai ji tsoron yara suna lalaci a unguwa yara suna abin da bai dace a unguwa ba amma ana tsoron a musu magana saboda kasu zage mutum ko ko kasu ci mutuncin mutum kana ganin cewa ka mai yanta kana tsoron in kan musu magana su gaya ma marar daɗi ko su zage ka wannan ba hujja ba ce ta azara musu ido suna lalace wannan shari'a ba tare da irin wannan tsoron ba ko ko mutumin da zai ji tsoron idan ya ɗage wandon shi mutane za su mai izgili yanzu saboda kan mutane su mai izgili sai ya wasa ɗage wandon shi ko ko mutumin da yake tsoron idan ya bar geman shi za a ce dangin shi idan ya koma gida dangin ya za su ce wane ya koma dan izala saboda wannan sai mutum ya kama haɓa ya kaɗe ko ko bawa ya bar wani abu wanda abu ne na shari'a saboda tsoron mutane wannan tsoro ne wanda shari'a ba yarda da shi ba Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'a kawai dai shaydan ne yake tsoratar da majibintan shi Allah yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Allah ya ce ni ne za ku ji tsoro in dai har kun kasance kuna da imani Allahn da ya saka ka ɗage wando ko Allahn da ya saka ka yi wani abu na shari'ar musulunci shine ya kamata ka ji tsoro ka yi saboda kar ya kama ka da laifin baka yi ba a ranar tashin alkiyama amma kuma duk mutumin da zai izgili duk mutumin da zai yi da zai maka wata magana marar daɗi ka bar shi ya je ya yi wannan tsakanin shi ne da Allah Allah yake cewa kul abillah yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin Allah tastazibuna kuke yin izgili Allah yake cewa la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kun kafirce bayan kun imani shi yasa duk mutumin da zai ma wani mutum saboda ya da wata sunna kamar izgili idan mutum bai hankali ba zai rabu da imanin shi a nan take kana musulmi yana musulmi zai ɗage wando ka mai izgili akan ya ɗage wando wallahi in baka yi hankali ba za ka rabu da imanin ka a nan kai tsaye mutum ya sa ya bar gemu kana mai imani yana mai imani ka mai izgili Allah ce la ta'taziru babu wani uzuri da zaka bada Allah ce kad kafartum ba'da imani kun kafirce bayan kun yi imani kenan izgili da jin tsoron mutane ba hujja bace ba ba za ta sa bawa ya bar abinda Allah madaukakin sarki ya stashi ko abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da al-Imam Suyuti ya fitar da shi a cikin al-Jami' saghir yake cewa haka al-Imam Ibn Majah ya fitar da hadisin da shi da al-Imam Ahmad sun fitar da hadisi daga Sa'id al-Khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala la yas'alu al-abda yawm al-qiyamah Allah maɗaukakin sarki zai tsayar da bawa a ranar tashin alkiyama hatta ya tsaruhu sai Allah ya tambaye bawa ma manaka iza ra'aital munkira an tunkirahu mi ya hana ka lokacin da kaga yara suna shaye-shaye ka hana su mi ya hana ka lokacin da kaga suna ɗauko mata suna abin da bai dace maka hana su mi ya hana ka lokacin da ake buga ganga makwabtanka ka hana mi ya hana ka lokacin da ake wani abu mara kyau ka yi hani a kai idan Allah fa iza laqana Allahu al-abda fijatahu idan Allah ya ga dama sai ya ɗauko ya ɗauko amsa ya jewa ma bawa a bakin shi fa qala sai ya ce ya rabb rajautuka ya Allah nayi kwaɗayin rahama da da da tausayi na wajenka wa wa faridtu minan nas amma kuma na ji tsoron abinda mutane za su yi mini shi yasa bawa idan dai kana iya hanawa akan abu to dumin mai dumi da izgilin mai izgili ya kamata ba a ce kan wannan bawa ya bar abinda Allah madaukakin sarki ya ce ayi ko ko ya bar abinda Allah madaukakin sarki ya ce ayi wannan shine kaso na uku da malamai suka zana wannan nau'i na tsoro ya haramta bai dace a ce bawa ya ji wannan tsoron ba idan bawa ya ga abu mara kyau to bawa ɗayan abu uku zaye imma ya hana da hannuwan shi wannan kuma hukuma ita take da damar ta yi wannan baka da hurumin da zaka bugi ɗiyan mutane tunda ba ɗiyanka bane ba sannan abu na biyu falyughayyiruhu bilisanihi in ba ka iya hana su tunda kai ba hukuma bace ba ka iya bugun su ba ba ka iya kwace musu kayan shaye-shayen su ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka musu nasiha ko da za su kalli idanunka su zage ka ka yi tsaye a tsakiyar su ka gaya musu gaskiya ka musu nasiha idan wannan shi ma ya gagara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa bi qalbihi bawa ya ji babu dadi a ran shi yayi tir da Allah wadai to idan Allah ya kalli zuciyarka wannan shine abin da zai saka tsira a ranar tashin alkiyama saboda kaga abin banna baka hana ba dole sai ka ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda uku amma a lokacin da tsoro zai hana ka kai ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan to wannan tsoro ne wanda Allah madaukakin sarki zai iya kama bawa akan shi kaso na hudu wanda malamai suka zana shine alkhawfu shirki shine tsoro na shirka wannan kalar tsoron yana fidda mutum daga cikin addinin musulunci shine bawa ya zan izin cewa wani waliyi da ya mutu yana iya amfanar da shi da wani abu bawa ya zan izin cewa akwai wasu shidanu da in bai musu yanka ba ko in bai musu wani abu ba ko in bai kulle kudi ya kai karkashin wani gawo ba za su iya sa mai rashin lahiya ko za su iya sanya mai talauci ko za su iya jarabta shi a cikin 'ya'yan shi ko ko bawa ya zan ƙijin tsoron wani boka ko wani mahaluki idan bai kai mai kuɗi ba ko idan kayan noma sun yi bai kai mai ba yana tsoron wata shekara ya mai tarma-tarma a gona shi ya kasa samun amfanin abin gona duk mutumin da ya shingina tsoron wani abu wanda babu mai iya yin wannan abun sai Allah maɗaukakin sarki sawa'an wannan mutumin yana raye ko ku wannan mutumin yana mace wannan kalar tsoro ne wannan babu wanda ake mashi sai Allah madaukakin sarki idan dai bawa ya tsinci kanshi yana irin wannan tsoron to Allah madaukakin sarki ya barranta daga wannan bawa bawa ya rabu da imanin shi a duk lokacin da kake jin cewa wani idan baka mai kaza ba to ha kai ba kai ba zaman lahiya ko a diyanka ko a dukiyarka ko a lahiyarka ko ko a wani abu da kake nema na rayuwa a duk lokacin da bawa yayi wannan to Allah maɗaukakin sarki ya barranta da shi shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratul hud lokacin da mutanen annabi hud suke ce mishi inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu Allah wa shahadu anni bari'un mimma tushrikun lokacin da annabi hud yazo yana musu wa'azi sai suke ce mishi kai babu abin da za mu ce maka sai dai kawai muna ganin wasu abubuwan bautanmu ne sun same ka da tabi sun same ka da hauka shi yasa ka zo kana mu wa'azi mu bauta ma Allah shi kaɗai daga nan sai ya ce qala inni ushhidullah yace ina mai shaida muku cewa ku shaida ni ina mai shaida ma Allah wa shahadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikun ni na barranta daga abin da kuke yi ma shirka anan me yasa yace musu sun yi shirka saboda suna ganin wa'azin da yake yi taɓuwar hankali ne ya same shi daga wa'ansu gumakansu saboda laraba suna ganin da abin da zai samu mutum daga gumki ne idan ciwo ya same ka idan hauka ya same ka idan kuturta idan kyasbi idan wani abu da ya samu mutum suna ganin cewa wannan abun gumaka ne suka samu wannan mutumin da shi shine yake ce masu toni na barranta da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah a duk lokacin da bawa zai yi kuduri irin wannan kudurin to tabbas ko bawa ya rabu da imanin shi a lokacin da bawa zai zanki raya cewa idan ya bar ibada kala kaza ko idan ya bar ɗariƙa kala kaza shehuwa na da ke raye ko da yan mutu zai iya taɓa shi a cikin dukiyar shi ko a cikin 'ya'yan shi ko ko zai iya yi mushi wani abu wanda Allah ne kaɗai ke yin wannan abu to Allah ya sauke bawa a nan ya rabu da imanin shi Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa iya ya farhabun Allah yake cewa ni kaɗai ne tilotal ya kamata a ce kuna tsoro kuna fargaba haɗuwa da ni ba wasu bayu ba wanda ba Allah ba wannan ayar fargaba ce Allah maɗaukakin sarki yake mana cewa kada a ji tsoron wani a cikin abin da baya iya yi sai Allah maɗaukakin sarki haka Allah yake cewa fala takhshawun nas kada ku ji tsoron mutane kada ka ji tsoron matacce ko rayayye kada ka ji tsoron wani boka kada ka ji tsoron wani shehu kada ka ji tsoron wani waliyi kawai kai dai ka yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka yi ka bar abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka bari su ko sauran mutane duk abin da za su taru su za su maka in dai Allah bai rubuta ba abin ba zai same ka ba sannan ko da ko za su taru kansu tare ma wani bala'i idan dai Allah ya rubuta to wannan abin ko la mahala sai ya samu mutum haka Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma zalikum shaytanu khawfu awliya'a kawai shedan ne yake raya muku cewa wa'annan gumakan ko wa'annan waliyan ko wa'annan bokayen ko wa'annan masu buga ƙwarya shedan ne yake raya muku cewa suna iya muku wani abu suna iya cutar da ku Allah yake cewa fala takhafuhu to kada ka biye ma shedan shedan ya raya ma cewa wani idan baka kai mai abun gona ba zai iya ma sihiri wani idan baka mushi ba yadda yake so zai iya sa ma cuta Allah ya ce to shedan ne kawai yake raya ma wannan darasin shedan ne wannan wa'azin shedan ne Allah yake cewa fala takhafuhu yake cewa kada ku ji tsoron su Allah ce wa khafuni Allah ce ni kadai ne ya kamata ku ji tsoro na in kuntum mu'minin in dai har kun kasance kuna da imani ibn al-qayyim yake cewa fa amara Allah ta'ala bi ikhlasi hadha al-khawf lahu wannan kalan na tsoro na a cutar da kai ko a baka abun amfani Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya cancanta shi kadai ake ma irin wannan tsoron wa akhbara anna dhalika shartun fil iman Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa jin tsoro akan abin da zai samu na amfani ko jin tsoro akan abin da zai samu na cutarwa wannan Allah madaukakin sarki kadai ake ma wannan shine abinda malamin mana bayani a cikin wannan faqara malamin yake ce mu wal khawf yana daga cikin abubuwa na ibada sune tsoro Allah yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kamar yadda muka ji akwai tsoro wanda zai sa ka samu aljanna akwai tsoro wanda zai sa ka rabu da musuluncinka akwai tsoro wanda shari'a ba za ta zarge ka ba idan ka ji irin wannan tsoron shi yasa malam yace mana shi ma tsoro yana daga cikin ibada a lokacin da bawa zai tana tsayuwa gaban ubangijin shi lokacin da bawa zai tana narko na azaba da Allah ya tanada ga wa'anda suke wuce gona da iri a wajen aiki ko a wajen abari a lokacin da bawa yake tuna wannan to cikin ibada yake Allah yake cewa liman khafa maqama rabbih jannatan duk mutumin da yaji tsoron Allah madaukakin sarki Allah ya ce yana da aljannatayya guda biyu manya manya masu girma aljanna ta farko ba don kuma saboda ya ji tsoron haɗuwa da Allah aljanna ta biyu kuma saboda ya kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki haka ɗaya daga cikin bayan Allah yake cewa ma ubidallah tun da Allah ya tsira duniya ba a bauta ma Allah da wani abu ba wanda Allah maɗaukakin sarki yake so kamar alhauf kamar tsoro babu wata ibada da za ka yi Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki aljanna guda biyu duk inda Allah ya bada labarin aljanna cewa yake fi jannatin Allah zai bashi aljanna ko Allah zai bada aljannatayya amma a wannan aya waliman khafa maqama rabbih jannatan idan ka dauka Allah in yace innal ladzina amanu sai ya gano abubuwa da yawa wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau suka bada sallah suka bada zakka sannan sai Allah ya ce suna da aljanna amma a wannan ayar da Allah ya ce waliman khafa maqama rabbih duk mutumin da ya ji tsoron haɗuwar shi da ubangijin shi lahu jannata Allah madaukakin sarki zai ba shi aljanna guda bi wannan shine dalilin da malam ya ce mana wal khawf shi tsoro yana daga cikin ibada anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskure ko tuntuban halshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh